أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا لهدي biyar ga watan biyar hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1439 wanda ya daidai da 21 ga watan ɗaya miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2018 satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 176 a cikin suratun nisa kuma ita ce aya ta ƙarshe duk da yake ba mu samu gabatar da bayanai akan ta ba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu da zamu Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance ita ce makoman mu gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى يستفتونك سنة نيمان كي فتوى قل الله يفتيكم كتي الله شيني يكي يمكو فتوى wannan ya nuna abin da manzo ya zo da shi ba daga wajensa ba ne daga wajen Allah ne an gane ko fil kalala a cikin al'amarin kalala to kaga an ce kalala larabci ne wanda ko cikin larabawa ba kowa san mine ne kalala ba ko ba haka ba amma sai malaman tafsiri suke cewa Allah ya fassara abin da ake nuhi da kalala a cikin bayanin da zai zo domin mi domin ya kawo shi inimru'un halaka laisa lahu waladun idan mutum ya mutu shi ne halaka nan laisa lahu waladun ba ya da ɗa sai sun kace nan bidilalatil mantuq in ji malaman usulul fiqh kenan ma dalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi laysa lahu waladun qarara an nuna cewa bai da ɗa an gane ko sai an kace walahu ukhtun sun kace bidilalatil mafhum ma dalla alaihi lafzu fi ghairi mahallin nutqi tunda an ce walahu ukhtun ita ko uktun ba ta gado sai in babu ma'aihi ko ba haka ba in akwai mahaifi yar uwa ba ta gado kenan to wannan sai zama to alqur'ani shi da kanshi yayi bayanin abin da ake nufi da kalala an gane ko akwai riwaya da aka yi daga Umar ibn al-Khattab ibn Majah da Imam Muslim suka fitar da ita yake cewa qama khatiban kina anna Umar ibn al-Khattab qama khatiban yawm al-jum'ah Umar radiyallahu anhu ya tsayu yana mai khutuba aw khatabahum in jirawi ko yayi musu khutuba yawmal jumu'a ranar jumu'a fa hamidallaha sai ya gode ma Allah wa asna alaihi yayi yabo ga ubangiji wa qala yace inni wallahi la ad'u ba'di shay'an lalle ni bazan bar wani abu bayana ba huwa ahammu ilayya wanda an mafi wanda muhimmanci ko mafi muhimmanci guna i- ilayya min amri min amri kalala daga al'amari na kalala wa qad sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fama aghlaba li bai kausa samin magana ba fi shay'in a cikin wani abu ma aghlaba li fiha kamar yadda ya kausa samin magana a cikin al'amarin kalala saboda yawan tambayar da nake yi akan ta hatta ta'ana bi usbi'ihi ko isbi'ihi fi jambi har sai da yayi dauki wato farcen sai yayi suka a wato a gefen ciki na aw sadri ko ko kirjina thumma qala manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ya Umar ya kai Umar takfika ayatu sayfi aya ta sayfi ta ishe ka ko ta wadatar da kai allati nazalat fi akhirin nisa wadda ta sauka a ƙarshen surutun nisa kenan ta ishe ka ta yi maka bayanin wato abin da ake nufi da kalala don ya ce ini mru'un halaka laisa lahu waladun kaga ya nuna cewa bai da ɗa walahu ukhtun ya nuna cewa bai da mahaifi domin da akwai mahaifi da ƴaƴa ba za ta yi gado ba kamar yadda muka faɗa abin da malaman usul fiqh suka yi bayani to irin waɗannan kissoshin na cewa sahabbai ba su fahimci wani abu ba suna daga cikin abin da ke rikitar da waɗansu sannan yana daga cikin abubuwan da suke sawar wani lokaci kai sai ka shiga cikin matsala ai an samu kafirai ko waɗanda suke suka an gane ko akan sahabbai masu aqida ta sukar sahabbai to irin wannan yana da bukata ka san matsayi na ahli sunna akan haka da haka za mu karanto waɗansu nassoshi masu kama da waɗannan sannan mu yi bayanin irin yadda ya kamata mutum shi tunkari irin waɗannan matsalolin daga cikin su an yi riwaya daga Umar radiyallahu anhu wata rana ya karanta waɗansu ayoyi inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa falyanzur al-insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa fa anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba to shi Umar ruya annahu qara'a hadhihi al-aya wa qala kullu hadha qad 'arafna duk abin da ya gabata mun fahimce shi famal abu me ake nihi da abu kalima ta abu wadda babu shadda akan ta domin an ce al-abu shine mahaifi wannan kuma ba ta da shadda wadda suna cewa fakihatan wa abba famal abu mi ake nufi da shi mal abu thumma qala sai sayyidina umar yace ittabi'u ku bi wato qala sayyidina umar yace hadha la'amru allah takalluf wannan shine takalluf kenan tsanantawa wa ma alayka ya umar alla tadri mal ab mi zai dame ka in baka san abin da ake nufi da abba thumma qala yace ittabi'u ma tabayyana lakum min hadha al-kitab ku bi abin da ya bayyana gare ku cikin wannan littafi wa ma la abin da ku fahimta ba fad'uhu ku bar shi wannan yana nuna cewa an yi bayani ne kan binciken mushkil kenan sai na Umar bai fahimci wannan kalma ba to kaga wannan tana yiwa a zo a ce maka ai sahabbai ba su fahimci alqur'ani ba wata hanya ce wanda za a fito hani ne wani lokaci ilimin yana yiwa bai kai gare shi ba amma za mu zo bayanin me ake nufi dan akwai waɗanda ba su da aiki sai tambaye irin waɗannan abubuwan masu matsala shi yasa aka samu wani ana kiransa sabir zamanin Umar yana tambayi irin waɗannan abubuwa shi bai da tambaya sai ayoyin da ke da matsala ko hadisi kaza da kaza sai ya zo ya tambayi sayyidina Umar yake cewa ni ake nuhi da wazariyati zarwa ko ba haka ba sayyidina Umar yace azzariyat sune arriya yace ni ake nuhi fal hamilatu wiqra sayyidina Umar yace as-sahab girgije kenan fal wato fal hamilatu wiqra fal jariyati yusra ni ake nufi da su yace as-sufun to dama sayyidina Umar da labarin bai da aiki sai tambayi irin waɗannan don akwai masu irin wannan sai da umar yasa aka samu bulala a wata riwaya aka buga mai ita so ɗari ga kai waɗansu malamai sun ta'afa cewa an buga so ɗari domin ta'aziri bai dace ya wuce kansu buloli ba to amma dai tabbas kissa tana da asali da umar ya buge shi sa'id ibn al-musayyib shi ya kawo wannan riwaya sayyidina umar ya dauke shi ya tura shi zuwa basra domin shi yana sham shi mutumin sabiq din sannan kuma lokacin da sayyidina umar ya samu bulala addirra ko wata yar sanda ya buji kanshi ya ce qad zahaba alladhi kuntu ajiduhu fi ra'si yace wallahi abin da nake ji ya fita don akwai waɗanda dole sai da haka imamu darimi ya kawo wannan riwaya daga sulaiman bin yasar da kuma imam nafi' sannan kuma al-khatib al-baghdadi da ibnu asakir sun yi wannan riwaya daga anas ko ba haka ba da haka tambaye irin waɗannan mutum bai neman sanin abin da ke amfani shi sai dai neman sanin abin da bai amfani shi to irin waɗannan in akwai hukuma ta musulunci dole za a maganin su ina fata an fahimce ni an yi riwaya kuma daga sayyidina Umar lan yaghliba us wato usrun yusrayn tsanani guda ba zai rinjayi sauki ba fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari yace an yi wannan riwaya marfu'an mausulan wato an riwayato ta marfu'a har an daukakar da ita zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan an daukakar wato ta kuma wani lokaci an tsaye da ita zuwa ga sahabbai to wannan riwaya mausula wadda an danganta ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya ce ta Jabir da Ibn Mas'ud ya ce to dukkan waɗannan riwayoyi ba su inganta ba kiran ba za a danganta su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma wanda ta tsaya ga sahabbai Imam Malik ya ruwaito ta daga Umar amma an kace sanadi ne munqati kiran kaga ba ta inganta ba ina fata ana fahimta ta amma Imam al-Hakim rahimahullahu ta'ala ya sahaha wannan riwaya ta Umar da Aliyu da Ibn Mas'ud to tunda an ce waccan riwaya ta Umar bata inganta ba kenan ta Aliyu da Ibn Mas'ud ita ce zamu cewa ta inganta an fahimci wannan da kyau sannan kuma riwaya daga Ibn Abbas ita ma bata inganta ba kan cewa lan yaghliba usrun yusraini an gane wannan da kyau sannan irin wannan riwaya zaka iske an yi riwaya daga Abubakar wata rana an, an tambaye shi su ila anil abi menene ake nufi da abba wa faqihatan wa abba an gane ko sabanin kalma ta al abu mahaifi ita ba ta da shadda sai da abu ce ayyu sama'in tuzilluni wace sama ce za ta rufe ni ko ta yi min inwa wa ayyu ardin tuqilluni wace ƙasa ce za ta ɗauke ni idan qultu fi kitabillah idan na faɗi magana a cikin littafin Allah ma la ilma li bih abinda ba ni da sani akan shi qala ibn kathir ibn kathir yace munqati wannan asar yankake ni ma'ana yana da matsala ina fata kun fahimce ni to ku ji magana imamul qurtubi da yazo kan wannan aya yake cewa al mas'alatul khamisa mas'ala ta biyar ta'ana ba'd ar-rafida bi qawli umar wadansu yan shi'a sune ar-rafida an gane ko an sanya suna rafida li annahum yarfuduna imamata abi bakr wa umar wa usman radiyallahu anhum jami'a kenan busu yadda ba da shugabancin su da halifancin su yace sun yi suka sun kace da yace wallahi la ad'u kenan bazan bari ba kenan bai sani ba sai a ce ya shugaban musulmi bai san wata aya ba shi ko aliyun ya san komai kuma an zo an ɗauka kaga an yi zalunci to a nan in kana ɗalibin ilimi sai ka fahimci wata mas'ala sheikh muhammad al-amin shankiti da ya zo da asar na umar inda yake nuna cewa bai san kalala ba tunda ya inganta yake cewa wannan yake nuna cewa ilimi baiwa ce ta Allah yana yiwa ka karanta aya so dubu baka fahimci hukunci ba Allah ya ganar da wani mu fahimci wannan da kyau abu na biyu wanda za mu gane a nan cewa ka kewaye sani da littafin Allah babu wanda ya kewaye sani da littafin Allah an gane ko sai dai ka san iya abin da zaka sani shi yasa kullum ake ƙara yin tafsiri a gano waɗansu abubuwa sannan kuma in an ka ce asar sai an duba ya inganta ko bai inganta ba don tana yiwa ƙarya ce aka jingina ma wannan sahabin to amma mu ba za mu dubi wannan ba sai mu koma muna kame kame sannan kuma sahabbai suna neman ilimi wa junansu dan an ce Abu Huraira ya fi kowa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba sai ce a to yaushe musulunta ina waɗanda suka musulunta daga farko ƙarya ce kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba gaskiya bane bayan mutuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato Abu Hurairah ya kasance yana lazimtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin sahih Buhari har yake cewa ni ina lazimtar manzo Allah abinci kawai nake bukata ko ba haka ba sannan kuma yake abin da ya kamata mu fahimta bayan mutuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da karatu wajen sahabbai ya tattaro kowa akwai abin da ya dame shi a rayuwa zaka haifi da haifi ka ilmi ko ba haka ba to da haka irin waɗannan asar sai mun yi hattara da su sosai kada mu zo wani mai mummuna akida ko turawa ko mustashrik ko dan shi'a ya zo ya maka to ai an ce bai san kaza ba mai yiwa asarkin bai inganta ba kuma ba dole bane ya zama to ya kewaye sani da komai domin dan adam ne kuma yana iwa can da bai sani ba daga baya tambayo ta sahabbai ya samu sanin abin da hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan wannan mas'ala ina fata an fahimce ni kuma da wannan zaka gane cewa da ake cewa ba a tafsiri bin ra'ayi tunda abubakar ya ce ayyu sama'in tuzullini bai inganta ba kuma ko da ar-ra'ayi shine ar-ra'ayul mazmum kai fassara alqur'ani da ra'ayinka ba tare da wata hujja ko dalili ba ba tare da bin dokoki na shari'a ba da na lugar larabci da na usulul fiqh shine abin da aka hana amma in ba dan haka nan ba da tafsirin alqur'ani ya kare da mutuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan bai dato ne kawo na shari'a ba mun fahimta sai an auna in ra'ayinka bai saba shari'a ba to ana iya domin alqur'ani ilimin sa baya karewa kullun ana gano wani abun da ba a gane ba mun fahimci wannan da kyau don haka ai fassara da irin waɗannan asarkin in imru'un halaka kalima ta imru'un imam suyuti yake cewa wannan ra'un ta imru'un wato tana bin tatba'ul hamza tana bin alhamza kun ga da an ka ce imru'un da yake alhamza tana da damma to ra'un kin damma ta dauka da tana da kasra ita alhamza ita ra'un kin ba ta i'rabi bace amma kuma za ta koma ta bi ta al-itba ake ce mishi kamar inda Allah ce li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni sannan da wato alhamza tana da fatha da ra'un za ta bi ta an gane ni ko yanzu inda imra'an ne to za mu cewa imra'an wa inna imra'an lam yahya bil ilmi mayyitun falaysa lahu hatta nushuru nushuri inji sha'ir ko ba haka ba to in imru'un halaka malaman nahawunan sun yi magana guda uku imru'un da malaman basra da malaman kufa malaman basra suka ce shi imru'un wato fi'ilinsa an shafe shi domin bai dace a ce na kira ta zo ba sannan kuma fi'ilin da ya zo ya zama to shi an raf'a ya yi masa raf'a kenan asalin shi in halaka imru'un halaka yufassiruhu ma ba'dahu sai ba a kawo shi ba saboda wancan yanzu malaman kufa suka ce a aka ku ba mu wahala ko ba haka ba imru'un shine mubtada halaka shine khabar imam al-farra yace a'a in imru'un halaka shi halaka shine afili imru'un fa'ila kai kuje ku bamu da bamu te zuwa sha'anin mu an gane ko to in imru'un halaka idan mutun ya mutu shine nan halaka abinda ake nufi ko da wasu an ka cewa da ya halaka ma'ana biyu gare ta tana yiwa ya halaka ya mutu ko ko tana yiwa ya halaka ya samu mummunan rauni to anan da ya mutuwa ake yi in imru'un halaka idan mutun ya mutu laisa lahu waladun bai da ɗa imamul jordani ɗaya daga cikin manya-manyan malaman balaga na alkur'ani da kuma balaga ta larabci ya ce ya kawo ra'ayi wanda yake ra'ayi ne mai ban mamaki domin ya ce laisa lahu waladun bai da ɗa ya ce waladun ana nuhin mahaifi ko ba haka ba ko ko ɗa kaga mu dai an ce waladun wanda an ka haifa mu abin da baka sani kenan ko ba haka ba in an ce walid mahaifi sai ce a'a wannan mushtaraka ne to kaga a lugha wannan yana da nisa yake cewa kamar kalma ce ta zurriya ana nufin mahaifanka ko ko ƴaƴanka wanda shi ma akwai sabani domin daga zara'a ne an halitta ko an halitta daga gare ka ko an halitto ka daga gare to shi ma walad yana ɗaukar walid na ɗaukar walad to amma da yawan malaman lugha mustafi akan wannan ba sannan imamu jardani babban malami ne na balaga malaman da ke karatun balaga suna girmama shi sosai don sun san matsayinsa yana da dalailul i'jaz amma aqida shi aqida ce ta mu'tazila da shi da imamu zamakshari malamai suna cewa waɗanda sun kai mai addini hidima ta hanyar lugha mu'taziliya ne masu aqida ta mu'tazila guda biyu da imamu zamakshari da imamu jurjani to sai zamanto ahlus sunna suna da insaf shine adalci za mu yi amfani da ilimin su na balaga wajen aqida mu aji musu ra'ayukansu bai dace ba mu ce a'a kaf ba za mu karba ba wannan ita ce ka'ida duk wanda ya faɗi magana ko kafiri ne ko mun yi sanarwa sabani da shi mu a matsayin ahli sunna za mu auna maganar sa a sake ni idan maganganun sa sun dace da sunna sai mu ce yayi gaskiya amma ba mu cewa mutum dan ba mu tare da shi in ya faɗi magana ko da tare da alqur'ani ba gaskiya bane wanda ba mun hajjin ahli sunna bane an gane ko imam al-qurtubi ya ci gaba da cewa al-jamhuru min as-sahaba wat-tabi'in karkashin wannan aya jamhurun na sahabbai da tabi'ai ya ji alunan akhawati asabatal banat suna sanya cewa ‘yan uwa mata asaba ne an gane ko na banat ‘ya'ya mata ma'ana idan aka samu ‘ya aka samu ‘yar uwa wa illam ya kunna ma wa illam ya kun ma'ahunna akhun ko da babu dan uwa to ita ‘yar uwa ita za da ita za da gare shi ghairi ibnu abbas ibnu abbas ya ce a'a kenan su a wajen jamhur mutum ya mutu ya bar ya ya bar ya uwa bayan ya ta dauki nisifinta to yar uwa za ta dauka domin asiba ce gari ta amma shi ibnu abbas ya ce akan sabanin wannan ra'ayi wanda kuma shine abin da jamhuru suke tafiya akan shi wanda suke cewa ɗaya daga cikin ibnu zubair ya kasance yana tafiya akan fatawa ta ibnu abbas hatta akhbarahu suwaid ibnu yazid sai da suwaid dan yazid ya bashi labari anna mu'azan qada fi bintin wa ukhtin cewa mu'az al-jabal yayi hukunci ma'ana ya raba gado tsakanin yar uwa da yar uwa fa ja'ala al-mala bainahuma nisfayn ya sanya dukiya tsakanin su rabi da rabi wato to wannan sai shi ibnu zubair ya dawo daga fatawarsa sai ya koma ya bi jamhur to wannan zai koya maka cewa ka gane sabani ba wani abu ne akwai shi tsakanin sahabbai sannan kuma ba laifi bane mutum yayi fatawa daga dawo daga baya in ya ga abin da yake daidai ya koma zuwa gare shi mu ko wannan shi ne abin da yake da wuya akan mu fa in kana tasnataini ko ba haka ba wa huwa yarithuha shi dan uwanta yana gadonta in lam yakul laha walad in ba ta rata kenan ita za a ba ta rabi ko ba haka ba to in dan uwanta ne shi za a ba shi dukiya gaba daya zai gade ta kenan sai ya zama to asib wa in kana tasnataini in sun kasance guda biyu an gane ko su yan uwa sai malamai sun kace nan abinda ake nufi da isnataini mata guda biyu to amma ba aka ce ukhtaini isnataini ba domin shi kalma ta wahid da isnataini adadinta da sifarta suna tare da ita bai bukatar sai an kawo wato a ce imra'ataini isnataini da an ce isnataini an san mata guda biyu in an ka imra'ataini ƙarin zance ne amma ba abu ne wanda an dole ba wahidatun an san mace ce ko da ba a kawo wannan ta'un din ba mun fahimci wannan shi yasa suke cewa da wahid da isnaini ba su bukatar sai an kawo musu adadi domin adadin su da sifarsu suna tare da su in ji malaman lugha an gane ko fa in kana tasnataini in sun kasance guda biyu falahu masulusan mimma tarak suna da sulusi na daga abinda shi mamacin ya bari wannan ya nuna cewa mata ba su gane dukkan dukiya wala yazidna ala sulusaini yan uwa mata biyu ba su gane dukiya gaba daya malamai sun kace qiyasan alal banati domin an yi kiyasin su daga wato ‘ya'ya mata ba su gadon dukiya balle kuma ‘yan uwa mata guda biyu don mi li'anna hunna a masu rahiman domin ‘ya'ya mata su suka fi cancanta ko ba haka ba wa aqwa sababan sannan suka fi karfin dalili na gado to wannan shi yake nuna maka cewa ba za su kwashe dukiya gaba ɗaya ba malamai suka ce in kana son ka gane wannan sai ka kalli karfin mata akwai abin da ake cewa wato mafhumul mukhalafa ko mafhumul muwafaqa abin da ya dace a cikin nafsi in ka duba da Allah ce fala ta kullahu ma uffin kakka ce ma mahaifinka uffin to kaga bugu ai ya zan balle ma ka fahimce ni ko ba haka nan bane fa man ya'mal misqala dharratin khairan yarahu balle misqala jabalin ko ba haka nan bane ko kuma wa ashhidu zawai adlin minkum to an samu hudu ba in an ce biyu suna yi to balle hudu ko ba haka ba innal ladina ya'kuluna amwalal yatama kaga ci ko konawa ko barnatawa duk dai ya shiga ciki to kaga dai a takaice wannan shine malamai suke nuna cewa ko nasi bai faɗi abu ba in mun ka fahimci cewa su an ce falahu masulusaini wannan ya nuna cewa ko nawa suke tunda su ƴaƴa mata an ce ba za su kwashe dukiya ba fa in kunna lisa'an fawqa sanataini falahu nasulusa ma tarak da biwa abin da yasa ba za su kwashe ba to ƴan uwa mata ko da sun fi haka ba za su kwashe ba da dalilin cewa waɗannan sun fi su karfi an gane wannan da kyau ko da haka yana da kyau mutum shi fahimci wannan da za ka duba ka fahimta nafsi ko da bai faɗi wani abu ana iya a yi kiyasi kamar yadda zo cikin hadisin barra dan azib radiyallahu anhu hadisin yana wajen abu dawud da nisa'i da imamu tirmidhi da imamu ibnu maja da da imamu malik da kuma imamu tahawi cikin mushkilul athar da imamu ibnu hibban da kuma imamu al-baihaqi da abu dawud at-tayalisi da imamu ahmad duk sun kawo wannan inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-awra'u arba'atun la tajuzu fil adahi akwai guda hudu da ba su yi sai al'aura'u an gane ko wadda take tana da ijiya daya albayyinu awaruha wadda ya bayyana riwaya ta Abu Dawud bayyinun awaruha to kaga yanzu makamni hawa ai ba sai an kawo ta ba ko ba haka nan bane tunda in dai mai dai ba sai to mai bi ma ba sai an kawo ta ba ina fata an fahimce ni kamar kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa a cikin hadisin Jabir wanda ya zo a cikin sahih Muslim wato kada ɗayan kula ya bulanna ahadukum fil ma'ir raqit ruwa wanda bai gudu an gane ko a riwaya ta Abu Hurairah wajen Bukhari fil ma'id da'im ruwa wanda an tsaye wuri daya to kaga mizanin mamuna ba wai ana nufin kada ka je kai fitsarin ba an gane ko a ko da fitsarin ka yi cikin kwalba ka je ka zuba duk ma'ana daya dan wani an ce to la ya bulanna to an ka kai fitsari amma in ka ɗebo ka zuba babu lafiya ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba wanda malaman hadisi da malaman bincike sun gano cewa wannan yana ɗaya daga cikin wato asullai na musulunci wanda musulunci ya aza na kiyaye yanayi da muke cikin shi ina fata an fahimce ni menene ake nufi turawa suna cewa ai duniya tana cikin tsimaman yanayi ko ya za a yi a fita musulunci ya koya wannan domin nan alma'ur rakin yin fitsari da kashi cikin ruwa shi yake sawar mutane in sun yi wanka su tashi da cututtuka da mutanen ƙauye sun yi aiki da wannan hadisi da sun tsira cututtuka da dama ina fata an fahimce ni don haka ba turawa bane suka koya muna wannan musulunci ya riga su da lokaci mai nisa fa in kana tasnatayn falahu mathluthani mimma tarak suna da thuluthi biyu kenan kashi biyu cikin uku wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan in sun kasance yan uwa rijalan mazaje wa nisaan da mata nan ikhwatan ana nuhin yan uwa li abbai an gane ko waɗanda suke uba guda ko kuma shaƙiƙai wato waɗanda suke uwa ɗai uba ɗai amma ƴan uwa na wajen uwa su ba hukuncin su wannan ba domin su can hukuncin su aya ta yi bayani an gane ko inda yazo cikin walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu mimma tarakn min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn wa lahunna ar-rubu mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna ath-thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus fa in kadu aksara min dalika fa hum shuraka'u fi thuluth kaga su yan uwa na wajen uwa hukuncin su daban in ɗaya ne za a bashi sulusi in kuma suna da yawa za a ba su sulusi ba a ƙara musu kuma su ana rabawa daidai daidai ne kenan wannan nuna ce akwai bambanci tsakanin waɗannan yan uwa da waɗannan yan uwa domin da ba haka ba sai a ce alqur'ani ya ci karo da juna mun fahimci wannan da kyau dan haka nan ikhwatun nan li abbi ko kuma shakiki ake nufi wanda ake li'abbi in ji malaman zaure zo li'ab ne wato wanda yake uba an haɗa uba da shi ko kuma shaqiq shine uwa ɗai uba ɗaya amma uwa ɗai su an faɗi hukuncin su a can farkon sura falil zakari mithlu haddil unsayayn namiji yana da kashi biyu ko kaso biyu mace tana da kashi ɗaya an gane ko yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana muku bayani an tadillu menene an tadillu menene an tadillu jama'a a to a abu sakina an ta zillu Allah yake kaga dole nan sai ka kaddara la yubayyinu Allah lakum alla tadillu Allah yana yi muku bayani ne don kar ku bata dole ka kaddara ta kaga dan Qur'ani ne ya samu aiki ko kuma yubayyinu Allah lakum karahata an tadillu Allah yana muku bayani kyamar dan kar ku bata domin ba Allah yana son mu bata bane inda Allah yana son mu bata ai ba sai ya turo manzanni ba an gane ko domin manzannin da aka turo domin su nuna muna hanya ta gaskiya ne an fahimci wannan da kyau sannan kuma bayanin Allah wato ya kawo shi da sigogi da dama in ba kana son yuridu Allah li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatuba alaykum sannan kadhalika yubayyinu Allah lakum ayatihi la'allakum tahtadun dan ku shirya kidan dole wannan shi zai nuna ma sai ka kaddara la ba a fassara alqur'ani sai an hada ayoyi da dama wannan aya wannan tana bayanin ta an gane da wannan ko dan haka dai dan kar ku bata yubayyidu Allah li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تشكرون دنكو غودي دنكو غودي دنكو شريعة دنكو قطعة القرآن كذا والله بكل شيء عليم Allah subhanahu wa ta'ala masani ne ga dukkan komai. To, kun san cikin ilimin balaga, sai a ce taqdimu ma haƙƙuhu ta'khiru yufidul hasr. In an gabatar da abin da ya kamata a jinkirta, to sai zama to yufidul hasr yana nufin an sha makanci. In ni ce wa ila Allahil masir makoma ga Allah take shi kadai. Ba ga wani shi ba. To wallahu bi kulli shay'in alim. To dukkan komai to kaga taqdimu wa haqqu ta'khir nan ba zai aiki ba. Ko ba ka nan bane? tunda ita kullu ta nuna dukkan komai ya shiga ciki kenan ba a cewa Allah ga abin da dai ya sani tunda ita kullu ta nuna gaba daya to me yasa ya kawo shi a dan shi nuna ma shi kadai ne ya san komai an gane ko shi kadai ne Allah subhanahu wata'ala yake da sanin komai jumlatan wa tafsilan kaga wannan akwai raddi ga mutanen wato falsafa waɗanda suke cewa Allah ya san abu jumlatan amma bai san abubuwa ba tafsilan kaga wannan kafirci ne to anan kafin mu shiga sura don ba mu sani ba ko lokaci yana ba mu dama akwai matsaloli da malamai suka kawo musamman Sheikh Hussein Hassan a cikin littafin sa na Sirajul Bahith fi ilm al-mawarith ya kawo waɗannan matsaloli mashhure a wajen malamai waɗannan matsalolin ba kowane ɗalibi yake shiga cikin su ya fita ba dan haka sai aka kawo su da sunayen su da sadabbiyar su daga cikin su akwai al-gharrawani me yasa aka sanya musu suna al-gharrawani saboda shahara su الغراء شيني أبو مي حسكي يبعث أمتي يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء سنة أبي العمريتان سبو دا زامن سيدنا عمر سكا تبتا سورا بياني سكا كوما تكلم تفهم على مي أبي قضية نكتما العالية دمي أكسن يامة سونا العالية سكا تي خالف مالك زيدا ومن تكين تني أكسامو إمام مالك يا سبأما فتوات زيد ابن ثابت صحابي من الله صلى الله عليه وسلم wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afradukum zaidun mafi sanin ilimin gado a cikin sahabbai ko a cikin al'ummata shine Zaid dan Sabit Ibn Hajar al-Asqalani yace wannan hadisin hasanun na yace akhrajahu Ahmad Imam Ahmad ya fitar da shi wa ashabu sunan da masu sunan sunan Abi Dawud da Tirmidhi an gane ko wa sahahu Tirmidhi Tirmidhi ya inganta da shi wa Ibn Hibban amma shi yace hasan ne ko ba haka ba an gane ko amma yace min riwayati Abi Qilaba an Anas wa wa'illa bil irsal amma wadansu malamai sun ce mursal ne bai kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa rajjahu daru qutni imam daru qutni ya ce cewa bai wato bai tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wal khatib da khatib al baghdadi wa ghayruhu ma da wadansu amma ibnu hajar al asqalani yace wa lahu mutaba'at akwai riwayoyi daban-daban hanyoyi daban-daban waɗanda suke karfafa shi zakartuha fi takhriji ahadisi ar-rafi'i kenan sai zaman to dai a takaice cewa zaidu shine mafi sanin fara'id ya inganta a fatar ibnu hajar al-asqalani akwai al-akdariya yasa aka sanya mata suna al-akdariya saboda gurbata ne shine al-kadir don saboda malamai suka ce ta gurbatar da maganar zaidu ma'ana ta kawo canji akan maganar zaidu domin ba ta bi wannan ka'idar ba wato su malamai suka ce a'a saboda mai tambayar daga wato gari ne ko wata kabila ake ce ma akdariya ko ko matar da aka yi ma hukuncin ko ta yi tambayar ko ko mijin da ya mutu daga wannan kabila ne to kaga wannan matsala an ce al-akdariya me yasa aka ce mata akdariya saboda gurbata ta tana da matsala to akwai al-himariya wannan al-himariya kun ga al-himar shine jaki ko al-himariya Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti da yazo sai ce al-himariya amma dalibin sa Bakar Abu Zaid sai ce wala Allah sawabu al-yammiya kaga shi bai san ana ce mata himariya ba suna kusa ashe guda biyar gare ta ana ce mata al-himariya dangantuwa zuwa ga jaki al-yammiya dangantuwa zuwa ga mi zuwa ga teku fa nabadnahum fil yammi wa huwa mulim al-umariya saboda zamanin umar ne al-mushtarika ko al-musharraka saboda ana hada dan uwa na wajen uwa ya gado tare da wadancan to kaga me yasa aka ce mata himariya saboda sun ce hab anna abana kana himar kaga hab anna abana kana himaran mulkan fil yammi kaga himaran ya kasance ko da babanmu wato ƴan uwa ne suka zo suka yi gado dan uwa uwa ɗai uba ɗai bai gado su suka samu nasu rabo su su abin nan sai to yanzu ya za a yi ba zan yi gado ba saboda hab anna abana kana himaran to ki babanmu ma babu shi to ai mu hada uwa da su kene yasa zai ina ga muna in gado to shi yasa da su malamai suka kiranta himariya sunaye guda biyar gare ta da haka kakkaje ka ce a'a babu wannan ko akwai wannan akwai shubhul malikiyya wanda suke cewa shubhul malikiyya domin imam malik bai yi magana akan ta ba amma an ka kalli ka'idodin imam malik suna tafiya akan ta akwai al-akhul mubarak dan uwa mai albarka wanda saboda shi yan uwarsa take gado in ba da haka nan ba da ba ta gado akwai al-akhul mash'um wanda dan uwa wanda aka tare da shukumci saboda shi yan uwarsa an ba ta gado sannan akwai al-mubahala saboda ibnu abbas ya ce sai dai mu yi mubahala da su in ba su yarda ba akwai al-gharra saboda haskanta da shahararta akwai al-mu'ada wadda kaka zai yi gado tare da uwa daga baya bayan ya ja shi ya ci sabo da goma yawa ya kore shi idan ya masa alkawari akwai alkharqa wadda ta tsatsage maganar malamai ko ta sahaba an gane ko akwai albakhila mai rewa saboda aulin da ya karamci ba zai wuce daya ba akwai alyatimani ko annisiyatani saboda bakin biyu take rabuwa kamar miji da kuma baffa ko wani zai samu rabu waɗannan matsaloli mashhure ne suna da hatsari ɗalibin ilimi da ce kusa musu ba akwai azzaidiyatul arba'a qadiyya ta zaidu guda hudu saboda akwai al-ishrin wato al-ashriya goma wadda goma take rabuwa akwai al-ishriniya wadda ashirin take rabuwa akwai at-tis'iniya wadda tis'in take rabuwa akwai mukhtasar tu zaid wadda ta zaidu ce in an bi mai tsawo ta yi tsawo a bayan ka bi tabi'a wato hanya ta zaidu za ta zama to takaitatta akwai ummul furuq uwa ƴaƴan tsuntsaye saboda mi saboda kamar tsuntsu ne ƴaƴan shi na kewaye da shi mutane sun yawa akwai ummul furuj uwa al'aura saboda duk waɗanda ke gado mata ne akwai ummul aramil uwat wato mata waɗanda mijin su ya mutu ita ma waɗanda saboda masu gado mata ne to dan haka waɗannan matsaloli sai manyan manyan malamai abin da nake yasa ni kawo wannan saboda mu gane cewa bincike na ilmi abu ne mai wahala to kuma wallafa littattafai abu ne mai muhimmanci kun ga muna da mutane suka fara wallafa littattafai a nan gida kaga wannan Sheikh Hussein Hassan Rahim wato Allah ya taimake shi Allah ya gafarta mishi da mu gaba ɗaya ya yi ƙoƙari ya wallafa littafi wannan dan ya taimaki sauran ɗalibai kuma yana da kyau mu yi wannan Sheikh Ismail Aqib shi ma yana wallafa littafai a tariq ila aljanna rasulul littafan hadisi akwai Sheikh Abubakar Ibrahim yayi al-ahadith ad-da'ifa fi riyadus salihin mutumin mara'ili ina fata an bincike akwai Ibrahim Jibril yayi amalul mar'al muslima to yana da kyau ɗalibai su rinka bincike don su wallafa littattafai amma in muka duba Najeriya ita uwa ce ana wallafa littattafai ko da yaushe akwai Sheikh Usman bin Fodio littattafan da ya rubuta sun kai littafi waɗanda aka gani a yanzu akwai wani malami dan Shi'a da ya zo ya bincike ya rubuta littattafai kusan 137 ya rubuta cikin littattafan da malam ya kawo akwai Abdullahi ibn Fodio ya yi littattafai dubbai ko za mu ce masu baitutuka dubbai yana da alfiya cikin ilmu sarf hisnul rasid yana da alfiya cikin ilmu usulul fiqh yana da alfiya cikin ilmu usulul tafsir yana da alfiya cikin ilmu masdarul hadith sannan muna da ustazu doktor kabir yunus yana da tafsirin alqur'ani yana da usulul tafsir ko ba haka ba sannan kuma akwai dr muhammad sani na kano yana da littattafai wanda a shekarun da suka gabata an ba shi ja'iza ta malik faisal ta duniya gaba ɗaya a rubutu na bincike da hadisi to da haka yana da kyau malamai mu ba littattafai muhimmanci in kana son kuma ilimin rabon gado ka san shi da kyau sai ka san mazhabobi guda hudu mazhaba guda ba ta isa saboda mi saboda muna fama da wannan matsala in kana son ka san wannan ka dauki almawari fi shari'ati islamiyya na Muhammad al-Ali sabuni akan mazhaba guda hudu ya kawo wannan sannan akwai al-jami' al-hadith fi ilmi al-fara'id wal mawarith na Muhammad Bashir al-Mufshi babban malami ne mai karanta suwa a jami'a ta kulliyatu da'wal islamiyya a Suriya akan mazhaba guda hudu akwai littafi aljami fi ahkami fi ahkami fiqh almawarith wannan shi ma wani malami ne ya rubuta shi ya hahado maganganun malamai manya manya misali daga cikin su akwai ibnu taymiya akwai ibnu jarir al-tabari akwai ibnu kathir akwai ibnu rajab al-hanbali akwai ibnu hajar al-asqalani akwai ibnu usaymin akwai muhammad bin ahmad al-qurtubi mai tafsiri akwai imam sa'di akwai muhammad bin abdurrahman al-mubarakfuri ya kawo shi ba wancan mubarak fori ba mai arrahiq al-maktum don shi safiyur rahman ne akwai muhammad shamsul haq abadi ɗaya daga cikin malaman wajen hindu asiya da kuma sauran malamai tattaro maganganun su don haka muna son masu bada fatawa kan abin nan su yi kokari su samu irin waɗannan littattafai don kakka zo ka bada fatawa akan kuskure in ka san mazhabobi za ka san dalilan su kuma ka ɗauki bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid wanda shi akwai shi a wajajen mu yan uwa a takaice wannan sune bayanan da nake son in yi a gurguje akan abin da ya shafi rabon gado da wannan sura ta kare amma akwai bayanai da ya kamata mu gabatar zuwa ga uwa kun ga suratul nisa'i bayanin da sai ta yi bayani mai yawa kan haƙƙin dan adam haƙƙin mata da yara huququl islam wato huququl insani fil islam malamai da dama sun yi rubuce rubuce kan wannan musamman wannan babban malami na kasar Saudiya ustaz Dr. Sulaiman bin Abdulrahman dan haka yana da kyau duk wanda yake son ya kare haƙƙin ɗan adam ya san musulunci kafin ya fara kare haƙƙin ɗan adam sannan akwai wani malami ya rubuta huququl mar'a fil qur'ani was sunna dr hamza abu nassa shi ma ya kawo wannan dan saboda ka san haƙƙin mace a musulunci kakka je ka yi aiki cikin jahilci kana nuna cewa ka san musulunci kai ko baka san musulunci ba jahili kace dan haka duk wanda yake son ya kare haƙƙin mutane a musulunci to hanyar da ya kamata ya bi kenan kai ya je ya kama dabirta ya saba ma Allah ya saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hasara duniya da lahira kuma duk matsalolin da muke ciki ba wai wani na yake samu matsaloli ba mu ne muke kai kanmu cikin matsaloli domin muna saba ma Allah subhanahu wataala in ana son duniya ta tafi daidai za a koma ne zuwa ga tafarkin Allah da tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dalili kuma hadisi ya tabbata daga Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wata magana wadda take ya kamata kowa ya fahimce ta yake cewa ya ma'sharal muhajirin ya ku taron muhajirai nan ba su kadai ba amma dai domin maganar manzo ta shafi kowa yake cewa khamsu khisalin akwai abubuwa guda biyar ɗabi'o'i idan tulitum bihinna idan aka jarrabe ku da su wa a'udhu billahi an tuzlikuhunna ina neman tsari ga Allah kada ku bishke waɗannan abubuwa yace lam tazharu al-fahishatu fi qaumin alfasha ba ta yaɗu ba cikin wata al'umma hatta yu'linu biha har su bayyana ta ga sanan cikin internet da wasansu wurare cikin fim fim illa fa shafihim ta'un sai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo musu annoba wal auja da cututtuka allati lam takun fi aslafihim waɗanda magabatan su musan da su ba kaga kamar sida kenan yanzu ana cewa ga abin da yake kawo sida ga abin da yake kawo sida ga musibar da take kawo sida kana nan kana jira a samu maganin sida saboda ka cigaba da zina ba ko an gano shi sai Allah ya kawo wani ciwo in kana bari don Allah ka bari duk da bushi da kafiri yace shi bai raba a sa wannan condom ko hulla a bari kawai yace kafiri ne hobi yana bisa ga tabi'a walam yanqusul mikyala wal mizan mutane ba su tauye ma'auni ba na sakeli da wancan na'au illa ukhidhu bis sinina sai Allah ya jarrabe su da fari wa shiddatul mu'na da tsananin rayuwa a dade ana nema a dage amma ba a samu wa dawrus sultani alaihim kuma Allah zai jarrabe su da zaluncin wato shugabannin ne ka gani ka ji abin da yake kawo matsala a shetar zaluncin shugabannin walam yamna'u zakata amwalihim bu su hana zakkar dukiyoyinsu ba illa muni'ul qatra min as-sama sai Allah ya hana musu ruwa walaula al-baha'im manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ba da dabbobi ba lam yumtaru da ba ai muku ruwa ba ko ba ai musu ruwa ba walam yanqudu ahda Allah bus mutane bus warware alƙawarin Allah ba wa ahda rasulihi da alƙawarin manzon sallallahu alaihi wasallam illa sullita alaihim aduwwuhum min ghairihim sai Allah ya dauka wato ya sallata ya ba da iko makiyi ya dora musu makiyinsu akan su fa akhadhu ba'da ma kana fi aidihim wanda ba musulmi ba ya amshe dukiyar da muke da ita ashe in mun ka gane barin da muka kauce ma alqur'ani da sunna shi yasa makiya gashi nan sun mamaye kasashen mu suna amfani da dukiyar mu mun kasa amfanuwa da ita yace walam tahkum a'immatuhum bi kitabillah shugabannin su su bar hukunci da Allah ba an gane ko azza wa jalla madaukakin sarki wa yataharraw fi ma anzalallah suka yi kirdado su yi iya kokarin su illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum sai Allah ya sanya gaba tsakanin su wannan shi yasa gashi nan muna ta gaba wa junan mu Ibn Majah ya ruwaito wannan hadisi wannan lafzu kuma na Ibn Majah ne sannan hadisi ne ingantacce Imam al-Bazzar ya ruwaito shi Imam al-Baihaqi ya ruwaito wannan hadisi dan haka haƙƙin mace ka tsaye da ita duk waɗanda suke ɗarme mazina gindi ta waɗansu hanyoyi daban-daban wallahi su tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kana nana ta abarci na kuna ta a mallaman nan suna son su hana mutane jin daɗi to kai kana son ka yi zina wani shab ya zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin wato musnad na Imam Ahmad hadisi ne na Abu Umama radiyallahu anhu yace ya Rasulullah idan li bizina kai min izini in yi zina sahabbai suka taso za su gishi manzon Allah ce ku dakanta kana son ayi zina da man Makka yace a a ce to wanda babu wanda yake son kuma ayi zina da mahaifiya ce wanda zaka je ka zina ita mahaifiyar wani ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kana son ayi da yar kai ce a a ita shi ma wani bai so a yi da abin nan yarsa sannan kana son a yi da kanwan mahaifinka ko yan mahaifinka ya ce a'a kana son a yi da kanwan mahaifinka ko yan mahaifinka ya ce a'a to dan mi masu yin zina ko wanda suke ɗarme masu na gindi suke zuwa su yi zina da 'ya'yan mutane su ɗauki gidaje ko ma'aikacin ne suna zina da matan mutane da 'ya'yan mutane su ba su son a yi zina da matansu da 'ya'yansu da iyayensu kafin ka ce a bari a yi kaza a yi kaza ya kamata ka duba ka je a yi da mahaifiyarka ko ka ba da dama a yi a ƙarshe ya kuɗin kwa musulmi Saudiya tana cikin bala'i mai girma wanda mun san cewa ita ce ƙasa wadda ake ƙoƙarin a ɓata saboda a kafa mu musulmi hujja kuma a yi dariya saboda da an samu matsala can ne sunna take da ɗan saura ake kariyarta to don haka wannan yaron da ya hau mulki yanzu ya kawo canje-canje na ɓanna waɗanda su ruguza wannan daula kun ga na farko ya ce za a ba mata dama su je kallon ƙwallo ko balo ko ba haka ba na biyu ya ce za a gina gidaje na shakatawa waɗanda za a haɗuwa a je a shakata ko ba haka ba sannan ya ce za a bar mata su je bakin teku a garin riyadh wanda za su je su sakata har inda yadda ake fita tsirara turai haka za a gina wannan gurin sannan ya kira yan tata na duniya masu yin wannan jamkin da ake ce tata ya ba da kyauta ta miliyar biyu na dola amurka a cikin riyadh sannan ya ba da izinin a buɗe gidaje na sinima sannan za a ba 'yan saudiya dama su yi aure da wuri wanda suka gada ba kaga har katarai sun shigo kenan sannan za a sai da giya a cikin wannan wurin da za a buɗe sabo sannan mafi yawancin 'yan gidan gwamnatin saudiya ya karfe kuɗin da suke tare da su yana cewa wane ya yi cin hanci da rashawa wane ya kaza ya ɗaure wasu sannan ya ƙara kuɗin abin da ake cewa fatanti da kuma sauran waɗansu abubuwa da ake kawowa haraji da ake kawowa ya ɗaure waɗansu manya-manya za a ba mata damar su tuka mota ko ba haka nan bane sannan ya ƙara ma waɗansu ya duk ƴan masarautar Saudiya ya hana musu su amfana da kuɗin kamar alkhairi ne yake son yi ko ba haka ba ya ce kowa sai ya biya kuɗin ruwa da wuta da kana son kai adalci ne sai mu ce kana son kai ne dan Allah amma wannan kana son ka samu yabo ne manya manyan malaman Saudiya saura suna nan an daure cikin Saudiya waɗansu suna nan an kai Sudan an nemi wani babban gida an kai su an yi musu iqama jabriya to me yasa yake yin haka abin da yasa yake yin hakan ga in mun kalla abubuwa ne guda biyu abu na farko saboda yana son su turawa su yarda da shi ya sai wannan dan abin da ake cewa allo na hoton Yesu kusan kuɗi sun kai dala dubu ina ganin ko miliyon ɗari shida na dola yesu almasihu kuma a ce hoton shi wai tsohon hoto ne wanda ai an bincika shine akdam mafi tsufa a cikin tarihi wai dan gaban kasar saudiya sai shi me yasa yake wannan su ne asbab guda biyu manya na farko turawa yake son su yadda da shi saboda yana da matsala a cikin gida da 'yan masarauta sannan na biyu 'yan saudiya ya saka musu mara su yi abin da suka ga dama don mi don saboda 'yan saudiya su yadda da shi shina ganin cewa zai nemi mulki ta hanyar saba ma Allah subhanahu wa ta'ala to abinda mu za mu cewa a nan wallahi tallahi babu ruwan Allah subhanahu wa ta'ala da ɗan gwamnatin saudiya Allah ya kai ɗan annabi Nuhu wutar jahannama da bai yi imani ba, shina daga cikin ulul azmi minar rusul, don haka kai ɗan Sa'udiyya ne ko kaza kake ya abu lahabin yake da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ya ɗan annabi Nuhu yake gare shi ya tsaye wutar jahannama don haka mu abin tausayi na gare mu. Billahi allazi la ilaha illa huwa duk mai mulkin da yake saba ma Allah abin tausayi ne. Dan durrar da Allah ya tashi kama shi wallahi sai Allah mai kamun wulakanci don haka malamai su ci gaba da wa'azi in ya ga dama ya dawo gare shi ta kare in bai dawo ba wallahi radda Allah zai kama shi shi ya sani kuma makka da madina ba su muke wato ba muna bauta masa udiya bane ko makka da madina muna bin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma duk inda ka ji banna ta yadu a cikin al'umma mafi yawanci sai an samu hannun manya to mushkilan mu kasashen musulmi muna da matsaloli masu yawa na farko daga cikin matsalolinmu duk aikin haramci a ce lalura ne ko a ce a kirkiro uzuri a kawo a ce lalura ta bada dama a haka ina take lalura cikin sabon Allah subhanahu wataala babu sannan kuma duk wanda ya laifi kasan musulmi sai ya ce a wannan shi bai kuskure ba rashin adalci ya zo ya mamaye mu duk wanda an kaba wani matsayi bai kokarin ya kiyaye abin da ya kamata ya aikata dan haka tun daga Saudiya har kasashen mu na musulmi duk wanda adda hannu cikin banna ya sani amma za mu jawo su ɗai bayan ɗaya kowa ya ɗauki laifinsa ya gyara tsakanin shi da Allah na farko malamai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kire su al ulama'u warasatul anbiya hadisi ne ingantacce na Abu Darda Abu Dawuda da Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Ibn Hibban sun ruwaito wannan hadisi ingantacce ne ya kamata da cikin Hausa ana cewa iri ya ƙare gidan kowa sai gidan mayi ko da duk shirya an rasa ta ko ina ya kamata a ce tana ga hannun malamai don su suka sa abin da Allah ya ce to amma sai malaman da suka samu matsaloli suka zo suka lalace ɗabi'o'in da ake bukata gare su ba su aka samu ba amma bari mu wani misalai yau gashi ana addu'a sai ka ji malami shina ma karuwa addu'a saboda ta samu nasara yan mata masu mu'amala da fasikai ana musu addu'a saboda su samu shiga ko ba haka nan bane to ina mallamta ina yi mai banna har a ce wai kayi ma mutum addu'a kayi mai aikin da dukiyar da ya tafi gaban Allah za ta da shari'a ina tsoron Allah yake kowa abin da yake fata gaban Allah ya zo bai da laifi kai ka ce sai gaban Allah to ina wayo yake ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin yawma tubla as-sara'ir kai kun sai ranar nan za tuna mutu a ciri ai wannan wallahi makiyin kan sai aka zo malamai suka koma suna irin wannan banna dole sai sun yi hattara na biyu musabakokin da ake yi dole sai an bincike inda dukiya take shiga akwai musabaka in ji wani malami akwai musa abaka to yanzu musa abaka ne ake yi an zo an ba ɗalibai kuɗi ka canja kuɗin alkur'ani da ɗaliban ilimi ya za a yi ka zamanto misali a cikin al'umma malamai akwai waɗansu ƴan uwa da muna tare da su ɗalibai aka kira su a wannan lokacin nan cikin ƙasar Nijar aka yi musu alƙawalin za a ba su pen maudu'in da za su rinka wa'azi da shi cikin ƙasa su yawata cikin jahohi abinda za a ba su ƙungiyoyi miliyar shidda si miliyar za a ba su saboda in za su yi wa'azi dan ɗarme ma wani maudu'i na kafin rigin shi idan sai mun gane cewa si miliyar kin nan da za a ba su kaga nan za a samu kuɗin vewit vewit ko ba haka ba da haraiban da suke kira haraiban ko ba haka ba ko ƴan kukawo ba su wuce su shidda ba za a ba kowa miliyan ɗaya saboda yi jewa a cikin kowace jiha an ba su maudu'in ba na son na faɗi maudu'in ina malami ina shiga cikin wannan ina malami ina addu'a a yi kokowa ina malami ina yi ma wato fima addu'a a ce a yi lafiya a ƙare lafiya daga ina wannan ya samu kuma yaushe ake cewa ku dibi malamai ana biye da su nan cikin shekarar ka cikin yan kwanakin nan wani malami aka bi diddiginsa sai da aka ce ya ɓata wata yarinya aka je aka kai shi gidan kasu saboda da'iya ne mashhur ba na son na faɗi suna yanzu sun kai shi sun kulle sun sami shekara biyar sun ce yayi lalata da wata yarinya shi kenan magana ta kare ina da awa ta kare haka wani malami yana fira da wata yarinya ashe ta ɗauka duk abubuwan da suka yi ta yaɗa saman facebook shina nan kuna shi an nuna wani malami na ga gidan telin da yake aji ga limarausa ga muryarsa yana cewa yana so ko fira za kai da matarka yanzu ta soyayya kakka yi saboda za su iya ɗaukar ta su yaɗa sun ci mutuncinka malamai ana ɗaukar hotunan su ana haɗawa da hotunan mata tsirara saboda mi suna son abu ana son a dushe hasken da'awa malami yana son ya ƙayatar da mai kuɗi ya ga ya burge mai kuɗi ko mai mulki ina malamin Allah malami na son shuhura ina malamin Allah da zaran kana son ka burge wani baka ganin kima Allah ko kana ganin kimar mai kuɗi da mai mulki fiye da malami dan uwanka wanda Allah ya ce ya fi kowa kima to kai ba malamin Allah bane in dai malami na Allah ne wallahi yana kima man ta malamai sannan kuma tarko guda uku sai mun yi hatara da su mimun guda uku suna a tarko guda uku almalu kaji na farko ko almar'atu mace almansibu matsayi duk mutumin da kaji ya halaka ko malami waɗannan su ne sanadiyar halakarsa mu ba mu ce ma malamai kaf ku yi mu'amala da masu kuɗi ko gwamnati ba a'a ana zuwa a kira su a yi musu da'awa a yi mu'amala da su amma lal mutaba'a kaf ku bi su cikin ɓanna kowa a nuna masa matsayinsa bawan Allah ne yake kuma ba a neman ilimi da wayo sai ka saurari kasar na malamai ka yi ma wani malami tambaya ko ka tura ɗaliban ka su yi mai tambaya a ɓoye don ka ce kai malami ne wannan ba alama malami ne na Allah ba babbar riga da rawani ba su fitar da kai sai ka tsaya kai ma Allah aiki kuma ka yi karatu na gari wannan shi ne abin da kamata malamai su kuma tawili na ɓanna ba yau aka fara ba zancen rabon gado wani mutum ya laɗe ya ce hudu cikin ɗari sun halatta dan an ce wato wani me yake da suna Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhu min wa qulum qawlan ma'rufa duk malaman tafsirin duniya babu da taba wannan tafsiri na cewa hudu cikin dari a gwamnati don ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhu minhu malaman tafsiri wadan sun ce wajibi ce canda daga baya aka wato sai ya zamanto wato daga baya da ayoyin gado suka sauka sai zamanto lil istihbab mansukh kenan mustahabi ne waɗansu malamai suka ce farzuquhum minhu lil wujubi ne to amma in mun dauke shi lil wujub ulul qurba wal yatama wal masakin daga ina sunan gurin ta shigo cikin ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qul lahum qawlan ma'rufa farzuquhum minhu kubasu in yana da yawa inji ibnu jarir al-tabari wa qul lahum qawlan ma'rufa in kana qalilan koko farzuquhum minhu kubasu wa qul lahum qawlan ma'rufa kuma kubasu hakuri cewa abin da suka samu kadan to a ina aka samo malami ya zo ya kare dokar da waɗansu suke so su tabbatar a cikin ƙasa don saboda biyan bukatar su ne malami an san shi a wuri saki ka koma kana shawon mata kawai kai dai ka auri wannan ka saki wannan kafi ɗa arba'in cikin gari ko kafi arba'in saboda kowa ya rasu a bashi mata ya aura kwana biyu ya saki a ina kuma aka samu wannan manya-manyan malaman duniya ana ana bin su ɗaya bayan tsayi tsare ramadana mai da'awa a turai sun ce wata mata ta ce ya mata fyaɗe ana ana ta shari'a don zai a bata sunansa ana bincike yanzu a nan ya mai aka na ana bincike wai har aka ce wai akwai wani gida wanda an san malamai masu da'awa waɗansu mata waɗansu masu da'awa wai an san gidan da suke yin zina da mata billahi la ilaha illallah ji wannan magana kuma bincike ne ake yi saboda a san inda suka aikata to kana da awa za ka yarda a san inda ba ka yi kuskure ko ka zama a wajen su ba ya kamata masu da'awa su shiga taitayin su dole na ya zamanto malami abin koyi cikin al'umma sai ya gyaru wallahi al'umma za ta gyaruwa amma matukar malamai ba su gyaru ba ana kiran su a ce za a bada miliyar shida a ai sallaban na cikin ƙasa to wannan wallahi tallahi ba za mu taɓa samun mafita ba dole wannan tawilin da karyace karyace da a ce an kama malami da zina ko yayi kaza yayi kaza ya kamata a san malamai na Allah kuma in za a hukunci ayi hukunci na adalci da kaji malami yayi banna a suratul baqara ta yi bayani abu biyu ke halaka malami Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iya ya fattaku wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iya ya fattaku kan ku sai da ayuna da wani abu kwadai kenan wa iya ya fattaku ni kadai ku ji tsoro in kana jin tsoro wanda ba Allah ba ba za ka yi da'awa ba in kana da kwadai ba za ka yi da'awa ba in ka ji banna ta shigo cikin al'umma mutum na biyu su ne masu mulki Allah subhanahu wata'ala ce alladhina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar masu mulkin da Allah zai taimako dan yayi rantsuwa ce wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allah la qawiyun alladhina in makkanahu fil ardi aqamu salat su yi sallah kuma su sa a tsayar wa atu zakata su bada zakka kuma su sa a bayar wa amaru bil ma'ruf wa nahawu anil munkar su yi umurni da abu mai kyau su yi hali da abu wanda bai da kyau in suna da ilimi su yi kuma su bar malamai su yi in ba su da ilimi su bar malamai su yi to amma yanzu ana son a hana wa'azi ko ba haka nan bane su ba su damu da sallah ba ku samu da ai ba ya za a yi Allah shi mace ka wallahi tallahi sojoji za su iya taimaka ma zuwa ajalin musamma police sai da ajan su kira ila ajalin musamma kafin Allah ya neme ka in Allah ya neme ka wallahi ba za ka fita ba kuma dole shugaba sai ya zama to al'umma shi ta dame shi ba gidan shi da ƴan uwan shi ba da ƴan fartin shi sannan a kalli aki ba makoma yau in muka kalli gaddafi wanda shekara arba'in da biyu yana mulki ƴan ƙasar shi ya kyautata musu iya iya yadda yake iyawa amma dibiyar da aka ƙare to ina ga wanda bai yi irin abin da yayi ba ya kamata ka baka ka amsa wanakin baya Donald Trump wanakin baya Donald Trump ya kira shugabannin ne na Afirka masarautu na Afirka ya yi musu kyaututtuka ya yaba da aikin da suke yi mutumin da wani yabo ne zai muku su suka zo suka kashe iyayenmu suka kashe kakakin nan suka kashe al'ummominmu su asanadiyar ruguzan mulkin uwayenka waɗanda sun ka haife ka kuma ya kire ka kuma ya yabe ka ce aikin da kake yayi kyau kidan ku za ku dare mai makafirci gindi da sabon Allah a cikin kasashen mu wannan ba zai taba yiwuwa ba wannan bayanan an nuna mini lokaci ya maso in mun shiga cikin suratul ma'ida wallahi dukkan kowa za a dauki rabon shi a bashi wanda yake da niyyar gyarawa ya gyara wanda bai ne da niyyar gyarawa gare shi ta kare sati mai zuwa in muna da rai duk za mu bi su ɗaya bayan ɗaya mun gode ma Allah da ya nuna mana ƙarshen wannan sura lafiya yadda Allah ya nuna muna karshen suratul nisa lafiya Allah ya nuna muna mun kai min zinnati wannan su lafiya abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ka fata mu assalamu alaikum wa rahmatullah